ƙarshen babi mai bayani game da rabon gado yau za mu shiga babul jami'i babi in ka ji an ce babul jami'i babi wanda ya kunshi abubuwa daban-daban yanzu ba abu guda zai magana game da shi babul jami'i haka wasu ke rubutawa amma shi mai risala bai ce babul jami'i ba sai ya ce babun fi jumalin min alfara'idi wa sunanil wajibati war raga'ib wannan babi babi ne mai magana game da wasu jumloli min alfara'id na abubuwan da afarilloli zai kawo abu kaza farilla ne abu kaza farilla ne wa sunani da kuma sunnoni abu kaza sunna ne abu kaza sunna ne to sunnar ta kasu kashi biyu akwai sunna wajiba akwai wadda ba wajiba ba shine yace alwajibata sunnoni wajibai warraga ibi da kuma waɗanda ba wajibai ba waɗanda ake neman ladarsu sunnoni mustahabbai kenan sai ya ce alwudu lissalati alwalla sai ya fara da abubuwa na fiƙihu na furu'a ya ce alwudu lissalati alwalla domin sallah faridatun farilla ce me matsayin alwalla ga mai sallah farilla Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati fagasilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi wujuhikum wa arjulakum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn a gani in za ku tsayi ku yi sallah to ayi alwalla a wanke hannu a wanke huskoki da hannuwa a shafi kai a wanke kafafu yawa kawo nan sai a sa nan sai a liƙa yana yi da ko tom to alwalla domin sallah farilla ce daɗa sallar ta farilla ce ko ta nafila baya halatta ko wace sallah ai ta sai da alwalla sai dai in lalura kana da lalurar da ka hana ma alwalla wannan sai a yi taimama wa huwa ita kalma alwudu'u mushtaqun an tsago ta ne min alwada'a daga kalmar wada'a ita ce asalin kalma wada'a mai ma'ana alhusnu haske ko kyawu don me an ka samu alwalla haske saboda tana ɗauke da haske na zahiri da na baɗini haske na zahiri in ka yi alwallah yanzu a ce ka yi aikin kwadugo ka zo ka yi alwallah ba ta tsalkake ma jikinka daga kura da duk wata ƙazamta ba kaga haske na zahiri kenan yanzu wanda ya yi sallar subahin ya yi alwallah ya sallar subahin yana ɗaya da wanda bai yi sallah ba daga huska ta daga ƙawahu ne duk ana ganowa tunda bai yi alwallah ba amma shi wanga ya alwallah kaga ba ma mai iya gano cewa bai yi wanka ba kaga haske na zahiri kenan haske na baɗini hadisai sun tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum ya zo alwala in ka wanke hannuwanka duk zunubin da ka aikata da hannuwan nan yana zubewa tare da ruwan alwala ko tare da digo na ƙarshe na ruwan alwala in ka kurkure baki hakan nan duk zunubin da ka ɗauka ƙanana banda ka ba irori da baki suna zubewa tare da ruwan nan na alwala haka in ka shaƙi ruwa haka in ka wanke huska haka in ka wanke ƙafafu kaga ashe kenan tana tsalkake ka tsalki na baɗini ko da ƙara a rallar zunubai ƙanana dai duk an wanke masu to akan wannan haske da take a ralla take ɗauke da shi na zahiri da na baɗini shi yasa an ka sa mata alwudu'u illal malmalatu to yanzu kaga tunda ya ce alwala domin sallah farilla ce sai ka ɗauka kenan duk ayyukan alwala farilla ne tunda ka san arwalla tana dauke da ayyuka daban-daban masu yawa to ba matsayinsu guda ba sai yayi togiya yace illal malbal ta sai kurkurar baki wal shaƙa da shaƙar ruwa wa mashal udhnayn da shafa kunnuwa biyu minhu daga alwallat to su kan fa inna zalika sunnatun su kan sunna ne ba farilla bane mun fahimta to amma waɗanda ba su ba waɗanda ba su ba fa kenan su su kan farilla ne wasuwa ku asawaki asawaki ɗan uwan alwalla ne amma baya cikin ayyukan alwalla babu alaƙa tsakanin alwalla da aswaki aswaki mai gidan kai ne ne bai da alaƙa da alwalla in an ka ce ka yi alwalla to yin aswaki bai cikin ayyukan alwalla shi aka nufi muna tare haka na kama kamar ruwa kamar ruwa mai gidan kai ne ne bai da alaƙa da alwalla domin in ka yi in ka yi in ka yi in ka yi hitsari ko kashi ko da baka da nuhin sallah za ka kama ruwa ko ba za ka kama ba za ka kama sannan in baka yi hitsari ko kashi ba in ka zo alwala dole sai ka zo ka yi kamun ruwa babu sai ka taɗe ka yi alwala ka ashe kenan ba su da to haka aswaki yake mai gidan kai ne ne daban yake to me matsayin aswaki iyaka annabi ya yi umarni umarni na mustahabbanci wanda zai yi alwala ya yi aswaki da mi aka aswaki da icce ba da yatsa ba da icce yan asawaki da yatsa bid'a ne inji Imam al-Albani ba a asawaki da yatsa kamar yadda wasu kai a icce aka samuwa icce sai a goga baki laula an ashuka ala ummati la amartuhum biswaki inda kulli wudu'in da in ba don ka in tsananta ma al'ummata da na umarci su da yan asawaki sai da duk sun ka zo yan alwallah ka gani to cewa a yi asawaki yan an zo yin alwalla ba shi ya nuna asawaki yana cikin ayyukan bai cikin ayyukan alwalla ina fata kun fahimta wasuwa ku yin asawaki da icce mutum ya goge baki ne mustahabbin mustahabbi ne asiwaku madaharatun lilfami mardatun lirrabi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsarkake baki sannan yana jawo yadda Allah duk wanda ke son ya samu yadda Allah to ya rinka yan aswaki ana samun yadda Allah da yan aswaki sannan yana ƙara mu huskar mutum kwarjini yana ƙara maka haiba mutum na asuwaki namiji da mace sannan duk wanda majina ta wayawa mura ta yi mai yawa ya fake asuwaki yana maganin mura da dai sauran abubuwa akwai wani malami cikin malaman fiqh wanda ya kawo falala talatin ta asuwaki yace wasiwaku aswaki mustahabbun mustahabbi ne muraggabun fi wanda ake kwaɗayin lada cikinsa. kaga sunna ce kenan mustahabbiya ba sunna wajiba ba wal masu alal khuffayn shafa akan khuffi biyu rukhsatun rukhsa ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma al'umma tai mazaunin gida yana shafa ga yana iya yini guda da dare guda yana shafa gobe dole ya cire yayi alwala ya wanke kafafun amma matafi an bashi har kwana uku ya shafa akan khuffi to menene khuffi sai malaman malikiya sun kace huffi dole ya zanna fata babu inda sun ka samu wannan ƙa'ida su sun ka sa abinsu abinda a huffi duk abinda ya rihe ma kafa ko ba shi su ne huffi na fata ne ko na roba ne ko na zare ne ko na kattani ne duk abinda an ka yi rufe kafa ko ba shi su shi a huffi to inda ya kayi arwalla cikakkiya kasa huffi an ka jima alwallarka ta walwale kana son ka sake wata alwalla to ba sai ka cire huffi ba in ka zo wankin kafa ba sai ka cire ba sai ka yi shafa a kai ne kawai akwai hadisin saye da na malaman malikiya sun ce ana shafa da saman huffi da ƙasan huffi amma hadisi saman huffi kawai ya nuna ana shafa hadisin saye da na ali ya ce laukana dinu bin ra'ayi lakana asfalul khuffi aula bil muslimin a'lahu yace laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam masaha alal hufi da addini da ra'ayi ake da kasan hufi ya cancanta a shahi bisa ga sama yace amma na ga manzon Allah ya shahi saman hufi haka kawai haka shikenan ya isa ya tsaya matsayin wankin kafa ba sai ka wanke kafa ba to wanda ya aralla cikakkiya ya sa hufi in an jima in aralla ce ta kare in zai sake wata in ya kawo ba sai ya cire hufi ba sai yayi haka dai shikenan ya isa an ba shi yini guda da dare guda sadda duk zai a rolla ya sha amma gobe ya cire sai ya wanke kafar sannan ya amma matafi an ba shi hakwana uku kamar in ka yi rawani wanda a ɗaure da rawani sai ya zo alwallah ba sai ya cire rawani ne ba annabi ya ce ya sha a kan rawanin duk suna cikin rukusa ina fata kun fahimta wata rana kai mota ta gyara tashar illela ana gyara lokacin azzuhur yayi ina saye da rawani ni zo a ralla sai sai wani ce mallan ka mance baka ce rawani ni ce a ba mancewa ta ba sunna na ce sunna ba sai an cire ni ce a ba sai in mutun na saye da rawani sai wani ce kai wallahi ka kabe mai wai kai yabe kai yabe mai wato kenan ni halakakke nake hmm kai yabe mini shi da ajali shi za a amsa magana ta yi shi amma a tun da shi bai karanta ko yana cewa ka to to yana yake shi ne ya ce wal masu alal khuffain shafa akan khuffi biyu rukhsatun rukhsa ce wata khafifun da kuma sauƙaƙawa inna allaha yuhibbu an tuta rukhsahu kama ya karahu an tuta ma'asiyatuhu koko kama yuhibbu an tuta azaimuhu Allah yana son a zo ma rukhsa ta kamar yadda yake son a zo ma farilloli ga wata riwaya kamar yadda yake kin a zo ma sabo ne na fatar kun fahimta rukhsa ce ta Allah mai so ya karba wanda bai so kuma shi a ciki wal ghusl min al janaba wankan janaba wa damil haid da wankan jinin haila ga macin da haila ta dauke mu wanda fa da jinin biki wanda ta haihu jini ya dauke to waɗannan wanka duka faridatun farilla ne wankan janaba mun yi abin da ajjanaba a tun cikin iziya ko ni ajjanaba janaba na faruwa ta abubuwa guda biyu na farko ko dai fitan mani ta hanyar jin daɗi sanda duk mani ya fito ma ta hanyar jin daɗi ko da cikin mafarki ne to janaba ta tabbata amma in ya fito ma ba ta hanyar jin daɗi ba kamar kaya ka ɗauka masu nauyi har mani ya fito ma ko gwale-gwale an ka baka hammani ya fito ma ko kashi an ka tiƙa ma hammani ya fito ma wannan duka babu wanka a kanka ba janaba ba ce sai ya fito ta hanyar jin daɗi ko kuma ɓoyewa kan zakarin baligi cikin farjin mace to sadda dukkan zakarin baligi ya ɓoye cikin farjin mace ko da mani bai fito ba janaba ta tabbata sai an yi wanka to wanka wanka na janaba da na jinin haila in ya ɗauke da na jinin biki shi ma in ya ɗauke to waɗannan wankan kan guda uku duka faridatun farilla ne da wanka na farilla da na sunna wajiba da sunna mustahabbiya duk siffar su guda iyaka niyyar ɗaya za ka kudurta a cikin zuciyarka ita bambanta da wankan janaba da wankan haila da wankan jinin biki da wankan jumu'a da wankan sallar idi da duk wankan da ka san shari'a ta shar'anta duk siffar su guda a wanke jiki duka ina fatar kun fahimta to yanzu wanda lalurar wanka biyu ta kan mai shin sai ya yi wanka biyu ko guda yana isan mai kamar mace misali wadda yake tana cikin jinin haila sai kuma janaba ta kama ta ko kuma janaba ta kama ta kahin ta yi wankan janaba sai haila ta taho mata sai ta ƙeyin wankan janaba sai da haila ta ɗauki yanzu wanka biyu za ta yi ko guda yana isan mata guda yana isan mata iyaka ta kudurta niyya wankan janaba ne da na haila wasu malamai sun kace a tun da kowane farilla ne sai tashi daban-daban amma dai mahi ingancin zance kama da shekul islam ya ce cikin majmu'u fata ya ce guda yana isa sai ta kudurta kawai wankan janaba za ta yi da na haila kamar mutumin da janaba ta kama shi ranar juma'a juma'a ranar juma'a kaga ga wankan juma'a mi an matsayin wankan juma'a mafi ingancin zance sunna ce wajiba amma ga malikiya suna ce mustahabbi amma dai wajibi ne to sai janaba ta kama mutum shi in ya zo sai ya yi wankan janaba ya yi na jin a koko wanka guda yana isan mai wanka guda yana isan mai iyaka ya kudurta niyya zai yi wankan janaba da na juma na fatar kun fahimta to shi ne cewa gusulul juma'a wankan juma'a sunnatun sunna ne ya ce sunnatun mu'akkadatun sunna ce mai ƙarfi kaga wajibi dai ko wa hadha mufassarun wannan mai abin fassara ne li qawlihi fil jumu'a wal ghusl laha wajibun can baya babin jumu'a mun yi babin jumu'a cikin risala yace wal ghusl laha wajibun wanka domin sallar jumu'a wajibi ne wanka domin sallar jumu'a domin wankan da annabi ya shar'anta malamai sun yi sabani shin ita jumu'a ake wa wankan ko yinin aka wa wanka malaman malikiya sun ɗauka jum'a ake wa wanka to tun da jum'a ake wa wanka baka isa ka yi tun da wuri-wuri ba sai in zakana sai ka yi shi da kayi sai ka tafi amma in ka ɗauka yinin akawa to da zaran alfijiri ya bullo ranar jum'a ya halatta ka yi abinka kamar irin ma'aikata masu zuwa ofis ko 'yan kasuwa sai ka yi abinka da sahi in lokaci ya yi a rolla ɗaya za ka canza sai ka wuce in yini akawa to inda matsala take duk hadisan da an ka samu sun ko wasu sun ce wanka domin jum'a wasu sun ce wanka domin yinin a kowane kai yayi makasudi dai kai wankan juma'a to yana yace ina yake wa guslul idaini wanka domin sallar idi biyu idan azumi da idin layya kafin a tahi an sunnanta wanka to shi wannan mustahabbin mustahabbi ne to su sallar idi me matsayinsu su kuma sunnoni ne wajibai in ka bar sallar idi ba da wani uzuri ba kayi laifi wurin Allah tunda kaga saboda karfin su har mata an ce a fita da su da budare duka a fita da su kai har masu haila a fita da su amma su ba sallah za su yi ba su dai halarci alherin da aggayenin da kuma addu'ar da musulmi za su annabi ya ce sai wata ce to annabi wanda ba ta da jallabiya ya ce ta ara ga ‘yan'uwarta ta sa amma dai ta tafi walguslu alaman aslama wanka akan wanda ya musulunta kafiri ya zo ya kalbi kalmar shahada yanzu farilatun farilla ne in ji shi don mi li'annahu junubun domin mai janaba ne kenan wankan mina zai yi janaba to ina ya ga janaba bayan annabi ya ce al'islamu ya jibbu ma ƙablahu musulunci yana musulunci ya yanke kahirci balle janaba da janaba da kahirci wahi girma eh to duk kahircin da duk ƙazantar kahirci da ka ce la ilaha illa muhammadu rasulullah ta zube don haka wanda ya ce la ilaha ya koma farash kamar ya uwa ce ta haihu ba a maganar janaba gare shi na farko ke sannan na biyu mutum nawa ya taho inda annabi ya musulunta ko mutum guda annabi ya umarni ya yi wanka ba ba wanda ya taba zuwa annabi bayan musulunta annabi ta kai wanka hadisi guda an ka samu kissan mutum guda sumama dan uthal mun yi cikin bulugul maram sumama annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura sahabbai nai sumama shi sarkin gari ne cikin yemen eh to sai ya kama su mama ya kama sahabban ga yasa an haka shi su abin yawa banzo Allah ciyo wata rana annabi ya tura wata tawaga kuma su tai wani gari su yaki ba ma inda yake ba da Allah ya tashi kan mai shi ko ya fito da shi da talakawa ne za ana makka sai sun kai arba da tawaga ga da manzon Allah ya abin ga talaka sun ka wace an haka moshi an kamo shi an ka tawo da shi madina annabi ya ce a shiga da shi masallaci a daure shi gigin shikin masallaci an ka daure shi gigin shikin masallaci ya kwana nan gobe da annabi ya taho ya ce malaka ya sumama mi an gare ka ya kai sumama ya ce to ba da komi illa alkhairi ya manzon Allah dama na san kai mutum haki mai yafiya mai kaza mai kaza in ka kashe ni baka yi laifi ba ka kashe wanda adda jini ga hannu ne don na kashe ma mutane in kuma kai yi mini afuwa na san ka da haka nan annabi ya dare ya kyale shi gobe ya sake da sai da ya kwana uku ran na uku sai annabi ya ce adliqu thumama ku kwance shi bayan an kwance shi ce tayi an yahe ma shikenan to ganin wanga karimci da annabi ya mai dama akwai hadama nan kusa ga masallacin annabi sai ya tahi on his own ba wanda ya umurtai ya shiga hadaman nan akwai ruwa sai yayi wanka ya dawo yana dawa sai ya ce manzo Allah ashhadu an la ilaha illallah anna muhammadur rasulullah kaga wankan ai ba ibada bane ba dai annabi ya ce sannan bai yi shi yana cikin musulunci ba sai da ya wankan sa ne to mi an wankan da yayi sarki na wanda ga yini yana wanka sau zai yawa yau ya kwana uku bai wanka ba ai shi wankan dauda na yi tunda sannan shi bai kosa akwai wani wanka cikin musulunci to to babu wani babu wani kahiri da ya taba to yayi wanka illa wanga kissa to wanga ina farlanci yake cikin wanga ba annabi inda annabi ya ce mai take yo wanka kuma shi ma ba a ɗauka haka nan na sai ‘yan an ga duk wanda ya musulunta annabi ya ce mai wanka to shi ɗaya na to wanga na zama dalili na farlancin wanka kahiri in ya musulunta sannan dama abin da sun haka wai na janaba na ai da zaran kan musulunta ko miya zubi yanzu ka koma kamar ranar da uwarka ta haihe ka ina janaba take ko kahirci bai tsaya ba balle janaba to mu tahi to ina yake ya ce wal guslu alaman aslama wanka akan wanda ya musulunta farilatun farilla ne la'annahu junubun saboda mai janaba ne wankan janaba zai yi ba san musulunci ya wanki janaba ba wa guslul mayyiti wankan mamaci sunnatun sunna ce wajiba sunna wajiba wa salawatul khams salloli biyar az-zuhr la'asr mangriba isha'i subahin farilatun farilla ne wa takbiratul ihrami to ga wasu da cikin ayyukan sallah kamar yadda yawa alwala bayan ya ce farilla ce sai ya hidda ayyukanta da ba farilla ba ko to ita ma sallah farilla ce sallolin nan biyar wata kabiratul ihram kabbara harama farilatun farilla ce wa baqit takbir sauran kabbar bari sunnatun sunna ne kowace kabbara sunna ce wa dukhul fi salati shiga cikin sallah bi niyyatil farda niyyar farlanci in sallah farilla ce to farilatun farilla ne me ma'anar wannan magana niyya ga sallah farilla ce ba ga sallah ɗaya ba ga kowane aikin ibada kuma yin niyya farilla ne innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa wa raf'u ladaini in an ka zo kabbara harama ba an sunnanta daga hannuwa ba kuma su dai nan wurin nan dai malikiya na yadda a daga hannuwa cikin sallah wurin kabbara harama to daga hannuwa wurin kabbara harama sunnatun sunna ce sunna ce sunna ce mustahabbiya kabbara harama farilla daga hannu domin kabbara harama sunna muna tare to bayan nan annabi ya sunnanta kuma imamu malik ya rawaito hadisin cikin muwadda hadisi ne sahihi cewa in annabi ya gama karatu in zai ruku'i yana daga hannu anai wuri na biyu kenan ko bayan ya daga kabbara harama yana daga in zai ruku'i in ya dauko daga ruku'i yana koma daga hannu anai haka in yayi in yayi raka'a biyu ya zanna yayi tahiya to in ya tashi ga raka'a ta uku bayan ya gama tahiyar farko yana koma daga hannuwa ne kaga wuri hudu kenan malikiya sun kai da daga hannuwa duk imam malik ya rawaito cikin muwadda kuma hadisi sahihi amma ya almajirai ne shi malik duk ba su yadda da uku ba wuri guda sun kai da daga hannuwa shine wurin kabbara harama to mu tafi na yake mm? wal qira'atu bi ummul qur'ani karatun fatiha fi salat cikin sallah farilatun farilla ne wa ma za da alaiha duk abin da ya karo akan fatiha sura ka aza ko aya sunnatun wajibatun sunna ce wajiba wa wajabta shi tunda annabi yana karatun fatiha dai sai dai kace sunna mustahabbiya wal qiyamu tsayuwa domin karatun fatiha war ruku'u da ruku'i wasu juda da sujuda farilatun kowanninsu farilla ne wa kullu fardin min ibadatin saqat yubdiluhu fi amdihi wa fil farad duk wata farilla ta faɗi ga wata ibada to ta bata ibadar nan hmm? wal jalsatul ula zama na farko ga sallah mai zama biyu irin sallah az-zuhr la'asar mangariba isha'i kaga duk zama biyu gare su ko to zaman nan na farko sunnatun sunna ne shi zaman wasaniya amma zama na biyu harilatun farilla ne zama na biyu ba duk zama a farilla ba zaman da za ka yi gwargwadon abin za ka cewa assalamu alaikum gwargwadon sallama to shi a farilla amma zama da na farko da na biyu duka na tahiya duk sunnoni ne muna tare to wassalamu sallama farilatun farilla ce wata ya muna bihi damantawa da shi kalilan kaɗan kaɗan juya fuska ka gehen dama assalamu alaikum in za ka sallama to damantawan nan sunnatun sunna ce mustahabbiya annabi yana juya gefen dama da gefen hagu da sallama ta assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ya tabbata amma yi gaba gare ka yin sallama uku assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wannan na gaba ƙari ne watar kulkalami fi salati barin magana cikin sallah farilatun farilla ne dole na hafizu ala salawati was salati lusta qumu lillahi qanitina akwai hadisin wani sahabi yace farkon al'amari mun kasance muna magana cikin sallah yukallimu ahaduna sahibu bi hajatihi ɗayan mu yana wa abokinsa magana game da bukata tai shikan da mun kai shekarun je ta hito je ta hito wallahi ce to alhamdulillah ana sallaha sai a ci gaba da sallah ko kuma an yi albashi ana cikin sallah ka tambaye da an yi albashi ya ce eh to kaji Allah kai ko to to shikenan bari mu kare sai in tai nima sai a ci gaba da sallah To, sai da wannan ayat ta sauko inda Allah ka ce hafizu ala salati ku tsare salloli, wasu salatul wusta musamman sallah mafificiya. Sallah mafificiya ita ce sallar la'asar. Wanda annabi ya ce wanda ya rasa sallar la'asar faka anna ma wutar alu wa malu kamar an halakar da iyali ne da dukiya ta duka. to shi da ya ce musamman sallah mafificiya sai ya ce wa ƙumu lillahi ƙaniti na ku tsayo ga Allah kuna masu ɗa'a bai cikin ɗa'a ana cikin sallah a yi hira a yi magana wadda ba shaye sallah ba sai ya ce fa'umir na bisukuti wani hina anil kalami to da bakin saukar da wannan ayat sai an ka umarce mu da yin shiru an ka hane mu daga yin magana don haka magana in dai ba ta gyaran sallah ba ce wanda ya yi magana mai yawa cikin sallah sallah ta lalace sai dai in ta gyaran sallah ce liman ya rikice an yi mai tasbihi ya ƙara rikicewa bai san me ake cike ba babu lahi a ce mai abu kaza a faɗi da Hausa ko ko shi ya tambaya lahiya me faru sai a ce ai zama ya kamata a yi kan miƙe ko kaza kamata a yi sai a yi to wannan ba ta ɓata sallah magana don gyaran sallah to ina yake yace wata shahudani tahiya biyu da tahiyar farko da ta biyu sunnatun sunna ne wajibai kaga zaman zama daban tahiya daban wal qunutu al qunuti fi subhi ga sallar subahin hasanun abu ne wanda baya da kyau koko tunda wani ya tambaye baba ne sahabi ya ce kayi sallah bayan annabi kayi sallah bayan abubakar da umar da usmanu suna kunuti bayan sallah su ya ce ai bunne ya muhdathun ya kai dana ai bid'a ne to bid'a na da kyau adalla muhdisi ne amma malikiya ban san inda sun ka samu kunuti bayan sallah asuba ba asalin kunuti ga sallar witiri annabi ka kunuti sallar witiri kunuti na babu gaira babu dalili kunutin sallah ga sallar witiri hadisin Hassan manzon Allah ya karanta san addu'o'in da zan yi ga kunuti na sallar witiri Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita har zuwa ƙarshe eh to amma kunuti ga khamsu ga sallar farilla to shi wannan ana yi ne linnazila saboda wani abu da ya sauka ko na alheri ko na musiba duk wanda ya faru ya halatta a yi kunuti to shi ko iri ne ba ga wutiri ake yi ba in ana inda in wani abu ya sauka in na alheri ne in na musiba ne to ga hamsu salawati akai az-zuhr la'asar mangariba isha'i da asuba ina fatar kun fahimta kunutin da ake yi ga sallolin farilla shi lin ana yi ne ne lin nazila saboda wani abu da ya sauka musiba ta sauka ga mutane sai a yi kunuti ana neman yayewa wannan musiba Allah ya kawo sauki ko wani alheri ya samu yanzu kamar mutumin ga da ya kawo buhu 100 cikin azumi kaga ya kamata a yi kwanaki ana kunuti ana ana ana mai addu'a ko bai kamata ba ya kamata eh ka gani sai ya zan kwadaitarwa ga wasu su ma su yi in an ka zo wurin yaki wasu sun kai namijin kokari annabi na dauka kwanuka yana musu kunuti yana sa musu albarka don haka da alheri da musiba duk wanda ya sauka ya halatta a yi kunuti to shi kuma ga sallar farilla ake yi shi ake ga sallolin farilla shi ko ba ya keɓanta ga sallar asuba duk hamsu salawatin na ana yi to shi wancan da aka yi ga witiri wanda shi babu wani dalili shi kunutin da aka yi ga witiri ana yi ne ne kayan a yi ruku'i raka a ƙarshe ta witiri in ka gama karatu sai ka yi shi sannan ka yi ruku'i shi ko kunutun da ake ga sallolin farilla saboda wani abu da ya samu ko na alheri ko na sheri shi ko sai an ɗauka ko daga ruku'i shi a bambancin amma mutane duk sun kasa bambantawa wancan na wuturi sai haka sai an ɗauka ko daga ruku'i saboda ba a bambanta ba karatun hadisai sun kai ba iya karatun ma rubabe rubabe na kuma ko an yi karatun tun da mallaman da na karanta shi su ba su aiki su ma almajiran ba aiki za su yi don haka sai a yi ta yi wa da an kasa ba to makka su da kowa da birta su kunutin da suka su ba ma ga wiciri suka yi ba ba ga wiciri aka yi ba to su ga shafa'i suka yin kunuti ba da dabirta duk canzawa ne ga sunna to kun ji da kunutin yake ko to ina yake don haka ba ga sallar subahin keɓance sallar subahin da kunuti wannan bid'a ne yana cikin bulugul mara walaysa bi sunnati a to ba dallaga shi nan ma yace wal qunutu fi subh qunuti ga sallar asuba hasanu abu ne wanda bai da kyau wale su bi sunnatin ba sunna bane to abinda ba sunna ba kaka zaka ce mai kuma hasanun kuma ibada wato yana nufin ba sunna ce wajiba ba kenan eh yana nufin ba sunna ce wajiba ba kenan kamar sai ya zan sunna mustahabbiya shi yasa ma sun ka ce cikin sunnonin da in kabbar su ba sai ka yi sujuda ba kunuti na ciki wani mallami ma mai ishimawi ne ce in ma ka yi sujuda a kan barin kunuti sallar ka ta baci haka yanzu ko gare su da bai da ƙarhi wasu ƙibalul ƙibla huskantar alƙibla ‘yan an zo sallah farilatun farilla ne aina mata bin ga fawallu wuce hakun ƙibalal mashiriki ya ake cewa ya ce sai ya ƙullu sufa wa minan nasu ma wallahun an ƙiblata himallaci kanu alaiha ƙullin lahil mashirik wal magarib ya dima ya sha ila siraɗin mustaƙimin waka zalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'alan nas wa yakuna rasulun alaikum shahida وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ina yake magana game da alƙibla eh annara ta kallubu wajhika fi samai falan walli annaka qiblatan tardaha eh fa walli wajhaka shatr al-masjid al-harami kaga umurni gare shi shi annabi wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatrahu umurni ga sauran al'umma ba don haka fuskantar alƙibla wajibi ne yace wasu ƙibalul ƙiblatu fuskantar alƙibla farilatun farilla ne sai dai in akwai abin da ke hana fuskanta kamar sallah lokacin tsoro kaga wannan fuskantar alƙibla ba wajibi ba ko ko nafila ga matafiyi kana cikin halin tafiya kana son ka yi nafila to iyaka ka juyar da abin hawan ka zuwa alƙibla ka yi kabbara in ka yi kabbara ka sake ta wani ya ce ya ga annabi yana nafila haisu ta wajja hatar lahuri kabuhu duk inda abin hawa ne ya fuskanta da shi nafila kenan amma sallar farilla sai a tsaya in ana iya tsayawa sai a shi dawaye wasu latul juma'a sallar juma'a wasu ayu ilaiha da tafiya zuwa gare ta farilatun duk farilla ne ya ayyu halladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillah ga wata qira'a famdu ila dhikrillah wadharul bai'a zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun sallar juma'a da tahiyya zuwa sallar juma'a farilatun du farilla ne wal witru sallar witri sunnatun wajibatun sunna ce wajiba me a hukuncin wanda ya ba wajibi yayi laifi sai ya tuba ma Allah don haka wanda ya ba witri in ka san baka iya tashi karshen dare da an gama isha'i ya shafa'inka da witri ka dauke nauyi in Allah ta shi ƙarshen dare ƙiyamun lail ɗaya za ka yi ba a maimaita wuturi la wuturani fi lailatin kuma yadda hadisi ya nuna to amma wanda ya san zai tashi ƙarshen dare to ya bar wuturi har ƙarshen dare fa inna salata akhirin lail mashhuda wa zalika abdal haka annabi ya ce sallar ƙarshen dare ana halartar ta kuma tafi bisa ga farkon dare to da babu gara kaɗan wanda ya san bai tashi ƙarshen dare sai an yi kiran sallah ko sai an tadda iqama subahin to ya wuturi ne farkon dare saboda wuturi sunna ce wajiba in kan bashi da gangan kai laifi muna tare wa kadhalika salatul idain haka sallar idi biyu idan azumi da idin layya idan azumi da idin layya su ma sunna ne wajibai in kan basu da gangan babu wani uzuri kai laifi mutun da gangan yake zuwa sallar idi wal khusufi da sallar shafewa hasken rana ko hasken wata ita ma sunna ce wajiba wal istisqa da sallar roƙon ruwa ita ma sunna ce wajiba wa salatul khawfi haka sallar tsoro wajibatun wajibi ce ita ma aita jami'i amara Allah subhanahu wata'ala biha Allah subhanahu wata'ala yayi umarni da ita Allah ya kawo magana sallar jami'i ko wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka har zuwa ƙarshe ita aya sallar tsoro Allah ya yi umarni da ita, wa huwa fi'ilun, sallar tsoro aiki ne ya stadir kuna bihi falalar jama'a wanda suke riskuwa falalar jama'a tare da ita, duk da yake ana cikin halin tsoro, in dai tsoron ba ya wuce wuri ba, to wannan sai su yi sallah da ɗaiɗai. Amma ‘yan akwai yadda aka yi dai, ko sai a raba jama'a kashi biyu, sai ya yi sahu biyu shi liman, sai ya yi kabbara da su duka sahun harko da na biyu. in an gama karatu sai ya yi ruku'i da sahun farko sahu na biyu su tsaya su yi tsaro in sun ka ɗauka daga ruku'i sannan daɗa sai su yi tsaye sai sahu na biyu sai su yi ruku'i in sun ka ɗauka sai sahun liman ya tai da sahun farko a yi sujuda sahu na biyu su tsaya su yi tsaro in ya gama sujuddai ya tashi ga raka'a ta biyu sai sahu na biyu su yi sujuddan in sun kai sujuddai tun da mafi yawa duk cikin halin tafiya akai kasaruta to sai sahun harko su yo baya sahu na biyu su yi gaba sai ya raka'a ta biyu da su haka za a yi a sallama akwai ma hadisin da ya ce sallar tsoro raka'a guda ce kuma hadisi ne tabbatacce ta zo da sigogi kala-kala nau'i-nau'in yadda ake yin sallar tsoro to mu tafi to ina yake wal guslu wanka lidkhul makkah domin shiga makka mustahabbun mustahabbi ne lokacin da annabi sallallahu alaihi zai shiga makka yayi wanka ya kwana bayan gari da sahiyayye wanka sannan ya shiga makka to mafi yawa malaman hadisi sun dauki wannan wanka na al'ada wanka ne kawai na ordinary an yi tahiya kuma kaga bisa raƙumi ake an wahala kwana tara bisa hanya an yana ana tahiya je kila ko da an ka iso cikin dare bai samu wanka gobe da sahi ko babu wani ibada ai ya kamata a yi wanka sannan a wuce sun ɗaukai wanka ne kawai na al'ada kamar tsaye-tsayen da annabi ya wasu wurare waɗannan duk ba su cikin abubuwa na ibada ina fatar kun fahimta to amma dai su sun sahi cikin wanka na mustahabbi to eh to inda za a tsayi wal jam'u lailatul matari hada salloli biyu masu tarayyar lokaci kamar hada az-zuhr da la'asar da hada mangariba da isha'i lailatul matar daren ruwan sama irin ruwan da an kai shekaran jiya ba ganin gab da mangariba an ka gwacce su ko da an kai mangariba ana ta yi to mutane ba su waye da addini ba yan ana ruwa ko sanyi ya yi yawa ko duhu ko taɓo to duk annabi ya sunanta ma al'umma su su haɗi salloli sannan yan ana ruwa ma to ya halatta ladan in ya zo kiran sallah sai ya ce maimako ya ce hayya ala sala sai ya ce sallufin rahal sallufin rahal ku yi sallah cikin gidaje to duk wanda ya ji sallufin rahal kuma ya hito masallaci ya nuna jahili ne da an ce sallufin rahal cewa an kai ku yi sallah kowa ya sallah ta gida shi ke sai kai zaman ka gida ka yi sallah ka sauki na an an ba an ce sallufin rahal suka ga mutane kuma durum durum suna hito a cikin ruwa to mi ka tawayi don haka da an ce sallufin real tun da akwai irinsu a kulle masallaci shi ladan ya taya ta yi kada ya koya ko da mutane na natsa kai ya buɗe musu su ta cikin ruwan su yi sallah tun da ba su jin magana sunna ce ina fata kun fahimta to to yana yake sai ya ce wal jam'u hada salloli biyu masu tarayyar lokaci lailatul madari daren da ake ruwan sama takfifin sauƙaƙawa ne annabi yayi wa ƙarfa alahul khulafa'ur rashiduna khulafa'ur rashidun sun aikata shi sai an kace abinda annabi ya kaka magana khulafa'ur rashiduna sai an kace akwai dalilin da yasa yace khulafa'ur rashiduna domin akwai abubuwan da annabi yayi daga baya an ka soke su amma in an kace khalifofin da nabiyo baya ne sun aikata abu ya nuna kenan har manzon Allah ya mutu abin nan shari'a ne shi ai hikimar cewa khulafa'ur rashiduna to khalifofi duk sun aikata ashe kenan yana so ya nuna ma shari'a ne hada salloli biyu amma mutane hayyan suna da ƙaiƙayi game da haɗa salloli biyu sai dai abin da na ga malamai daga baya bayan ga sun yi suka shine jam'i ya kasu kashi biyu ga sunna akwai jam'ut taqdimi akwai jam'ut ta'khiri jam'ut taqdimi shine salloli biyu ma tare da lokaci irin az-zuhr da la'asar sai sai farkon sallar az-zuhr sai ayi az-zuhr ayi la'asar kaga an jawo an yi taqdimin la'asar an yi ta lokacin la'asar sallan mangariba da isha'i farkon mangariba sai a haɗe sallan mangariba da kaga an jawo isha'i an yi ta lokaci shi a jam'ut ta kadimi akwai jam'ut ta akhiri lokacin mangariba yayi kowa ya zama ne sai isha'i ta yi sannan sai a haɗe su kaga an jinkirta sallan mangariba sai lokacin isha'i hakan ga azhur da la'asar azhur na yi kowa ya zama ne sai da la'asar sannan sai a haɗe su kaga an jinkirta to duk waɗannan sun tabbata ga sunna to abinda na ga yanzu malaman Saudiya suna suka shine jam'ut taqdimi sun ka ce iyaka inda annabi ya jam'ut taqdimi lokacin da ya ta aikin haji yana cikin fatawa baya bayan ga ta malaman Saudiya lokacin da annabi ya ta aikin haji ya jam'ut taqdimi don haka yan jam'ut taqdimi ba sunna bane in ba ga mai aikin haji ba in ba wurin aikin haji ba jam'ut ta'khiri inda duk an ga za a hada salloli to ai jam'ut ta'khiri ina fata kun fahimta to yanzu sai ku ƙara bincike game da wannan matsala gaskiya ne shin babu jam'ut taqdimi in bancin ga mai aikin hajji ko ko jam'ut taqdimi ya tabbata ko ba ga mai aikin hajji ba na ba da sati biyu kowa ya kawo binciken da ya yi kun fahimce ni assignment na an ka baku kowa inda muna raye don nan za sati biyu to sati biyu in an ka zo karatu sai kowa ya taho da bincike na yi to mu tafi to ina yake wa qad fa'alahu al-khulafa'ur rashidun khulafa'ur rashiduna sun aikata hada salloli biyu saboda ruwan sama ka gani amma har yau wasu suna ganin kyama haka nan don me da za a yi sai ga an kai sallar farko mutum ya tahiya ta wai shi ka asa sabon addini wal jam'u bi arafata hada salloli a arafa az-zuhr da la'asar kaga sai ayi su farkon az-zuhr ko sannan a fara tsayuwa arafa shine jam'u taqdimi wal muzdalifa da hada salloli biyu a muzdalifa shi kuma mangariba za ta wa alhazai a arafa amma ba za su tsaya sallan mangariba ba sai an tahi muzdalifa ko da aka isa muzdalifa lokacin isha'i yayi sai a haɗa mangariba da isha'i kaga an jinkirta mangariba sai lokacin isha'i to sunnatun wajibatun yin sunna ne wajibi amma saboda rashin sani sai ga mutane da yawa na arafa suna sallan mangariba da su yi sallan suna jiran mota ta ta ta kai wasu ta dawo sai su yi sallar su ta man kuskure ne wajen ulmusafiri haɗawar matafiya fi jiddis sai daga tsananin tafiya in tafiya ta tsananta ga malikiya amma ga sunnar annabi ko da tafiya ba ta yi tsanani ba ya halatta a yi jami'in salloli kai ko babu tahiya hadisin ɗan abbas na nan cikin kitabu salati na sayul bukhari ɗan abbas ya ce da yawa manzon allah ke haɗa salloli tare da mu kuma muna madina bigayar ma ba asin ba tare da wanda babu ruwa babu sanyi ba tafiya muna madina kaga ba cikin tafiya illa don ya sauwa kama al'ummarsa don haka lokaci-lokaci babu laifi a haɗa sallah ko da babu dalilin komi balle ma ga dalili ya samu to shi ne cewa jam'ul musafir haɗawan matafiyi fi jiddis sai daga tsananin tafiya rukusatun rukusa ne an kai mai maimakon ana cikin ta ya ajima don a tsaya a yi sallah a rinka haɗa salloli biyu masu tarayyar lokaci a yi su ga wasu na rike da littafi amma sun bude baki suna ta kwana taɓa wannan ya bude baki yana kwana ana karatu kana kwana wajen ulmaridi haɗawan marashi lafiya marashi lafiya shi kuma ya haɗa salloli biyu ma tarayyar lokaci ya yi su ya khafu wanda yake tsoron an yi gulaba a rinjaya ala aƙalihi akan hankali nai ta khafifin shi ma sawaƙawa ne marashi lafiya yana da rashin lafiya wanda in ya taso mai hankali ne ma gushewa ya kai to ya fara jan alamomin rashin lafiyar to sai ya yi salloli biyu masu tarayyar lokaci ya haɗe shi ma sawaƙa ya halatta sauƙi ne an kai mishi waka zalika jam'u hakan ga haɗawa ta shi marashi lafiya li'illatin bihi domin rashin lafiyar da an gare shi faya kunu zalika ba wai sai hankali ne yana gushewa ba amma dai saboda rashin la yana fama da malaria a ce a jima duk ya tashi ya salla akwai wahala to ya halatta saboda malaria da ya kai ko ciwon cikin ko ciwon kan da ya mai haka dai saboda rashin laya ta dai ya halatta ya hada salloli biyu masu tarayyar lokaci faya kunu zalika sai ya zan wannan haɗewat a rafaka bihi shi ya fi sauƙi gare shi shi ma wannan duka ta khafifun ne sauƙi ne an kai ya halatta game da shi lafiya ya hada salloli sai ta ya kwanci ne ya ta rashin lahiya ta na hata kun fahimta wal fitiru cin abinci ga mai azumi fi safar cikin halin tafiya rukhsatun rukhsa ce amma dai wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamuna in tahiya da azumi bai da wahala ga matafi ya tai da azumi ne don hutun jaki ne da ka bisa kai tun da bayan sallah sai ka ramka amma kuma in ya aji azumin bai yi laifi ba inda ya matafiyi ne wal iqsaru fihi amma gajarce sallah fihi cikin halin tafiya gajarce sallah ga matafi wajibin wajibi ne kaga ashe kenan kasaru ga matafi ba ruhusa bace wajibi ne wannan ita afatawa Aisha da Abu Hurairah da sauran sahabbai to mu tsaya nan ko madalla Allah ya sa mana albarka ga abin da mu karanta to sai an daddaka kaga yanzu ba magana